الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata 20 ga watan jimadal akhir hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da bakwai, daidai da 28 ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam bin taimiyyat al-harrani a dimashki abul abbas alaihi rahmatullah wannan tarihi na ibn taimiyya wanda koshi daga cikin littafin rijalul fikar wadda a wati fil islam na al'allamata sayyid abulhassan ali alhassani annadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda muka sha fada ma 'yan uwa tarihin ibn taimiyya a irin wannan lokaci dole ne a tsaya a fayyace ma al'umma domin yadda aka samu masoya sun jahilci waye ibn taimiyya ballantana kuma waɗanda suke makiya ne cikin sufaye da kuma 'yan shi'a da khawarij su khawarijawa suna da awon ibn taimiyya nasu ne suna wannan ne saboda su farauci imanin waɗanda suka yadda da ibn taimiyya da ɗaliban shi da kuma rubuce-rubucen shi kun ji manufansu tarko suka ɗana domin su yaudaru mutane da ibn taimiyya amma ba su da alaka da ibn taimiyya a kusa ko a nesa su kuma sufaye ai ko ba mu ce komi ba a irin abin da muka riga muka ambata na ɗauki ba daɗin da ya sha da su tun daga sham har misira da ɓangarori wannan ya isa ya fayyace ma al'umma halin da ibn taimiyya zai fuskanta a hannun duk wani sufi a duniyan nan ba da sake zani ba haka su ma 'yan shi'a za mu zo za mu tattauna dangane da irin ɗauki ba daɗin da ibn taimiyya ya ɗauka tsakanin shi da yan shi'a idan da za ka je labnan da syria inda suke da kiristoci larabawa to su ma suna surute na ɓatanci iri-ira kan ibn taimiyya me yasa sau da ibn taimiyya yana da rubuce-rubuce da yawa da ya yi a kansu da tona masa asiri da fallasa masa asiri akan abubuwan da suka ɓoye ko suka bayyana duk da sunan addini Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to in ba manta ba a karatunmu da ya gabata mala ya fara mana bayani dangane da bin sunnan annabi yusuf alaihi salatu wassalam a garin misra ma'anan wannan shine annabin allah annabi yusuf ya yi haƙuri ya haɗu da matsaloli iri-iri ƙazafi da ƙage ba wanda ba a yi mashi ba amma ya iya daurewa kuma ya cije ya haɗi to haka ibn timiya ya fuskanci wannan kuma ya daure ya cije shi ma ya haɗi to haka ake son duk wani wanda ya taka mataki irin na da'awa a bisa tafarkin annabawa to kamata shi ma ya ɗauki irin wannan yanayin idan waɗannan abubuwa suka fara fuskantar shi don dai za su fuskantu idan ka gabas fara fuskantar ka bako to na sha fada ko dai ana tafi ita da awon ba ta kai karfin da waɗannan abubuwan za su fuskanci mai yin ta ba mana har yanzu jaririya ce in ko ta yi karfin da ya kamata a ce ta fuskanci irin waɗannan abubuwar a ce wai ba a fara ganinsu ba to a tuhumi ɗayan biyu ko cikin uku ko misali shi mai da'awan ba don Allah yake yi ba ko ba da gaske yake yi ba ko ita da'awan ba ta Allah ba ce ko kuma su waɗanda suke halattar majalisun da'awan ba da gaske suke yi ba ko da dan Allah suke yi amma ba da gaske suke yi ba amma in ka ji cakulukundi ko ta ko ina ta inda ba a tsammani ma za ka ji korafi za ka ji suka za ka ji koke to dawa ta fara kaiwa karfin da ya kamata ta kai kuma akwai alamun cewa akwai hannun Allah a ciki saboda dukkanin waɗannan nau'in mutane na farko kafirai mushirikai ajinsa ɗaya bayan da za a yi su bar duk mutumin da yake magana a kan kafircinsu ko kan shirkansu domin in ya kai labari to su kuma an ɓarar da su kenan to dole za su riga ɗan yunkurawa suna ɗan zabarawa domin su ga cewa ita wannan da'awan da ke neman taimasu kwaf ɗaya to ba ta kai labari ba idan ka ɗauko azzalimai da fasakai su kuma waɗannan ajinsu ɗaya su ma haka suke in ka zo kana tona asirin zaluncinsu ko kana fallasa asiri irin na fasakancinsu to su ma ba barin ka za su yi ba sai sun ga cewa lallai sun kwantar da kai haka idan ka ɗauko 'yan son zuciya da 'yan bida'a waɗannan ajinsu ɗaya kun gane to su ma za ku yi ta ɗauki ba daɗi da su ba za ku taɓa zaman lafiya su bar da a wannan ta mimmike ƙafa don ta kai inda ya kamata ta kai ba to sai ka yi haƙuri ba ta yadda za ka yi kai haƙuri sai ka karanta ta farkin magabata yadda su ma su kai domin kai mutum ne ai ba mala'ika ba ne kana da ɗabi'a na damuwa kana da ɗabi'a na fushi za a iya ɓata maka kai ta raki kai gajen haƙuri in baka karanta ga yadda annabawa suka fuskanci jama'ansu ba ba za ka iya yin haƙurin ba mun karanta da ku a kwanakin nan lokacin da wani takadari bayan da annabi ya raba ganiman hawazin ya miƙe surutai iri-iri na zagi da ɓatanci da sukan aikin annabi daga cin abin da manzon Allah ya faɗa har ya jagorance shi wajen cijewa da daurewa da yin haƙuri cewa ya yi an cutar da ɗan uwana musa da sama da haka yi haƙuri laƙar kana fi ƙasasihim ibaratun li'ulil alibab mu ma muna karanta tarihin annabawa da manzanni muna karanta tarihin sahabbai da waɗannan salahan bayi da suka biyo bayansu da kyautatawa to duk waɗannan za su jagorance mu tabbas wajen mu iya daurewa mu iya cijewa a kowane irin yanayi da kowane irin hali muka samu kan ma ciki annabin Allah annabi Yusuf ya haɗu da zaluncin masu mulki da gaskiyan shi aka murƙushe shi haka imamu malik imamu darul hijira an ɗaura dukan shi ana ba shi kashi a gaban ɗaliban shi a gaban jama'an da ke martaba shi a madina me yasa azzaluman masu mulki ya ba da fatawa ba da irin abin da su suke son a yi fatawa da shi ba haka in ka ɗauko ahmad dan hambali imamu ahalus sunna wal jama'a ya fuskanci irin waɗannan matsaloli da irin wannan tsangwama an dake shi an ci mutuncin shi an wulaƙanta shi an ɗaure shi wata kusan talatin a gidan yari ga ibn taimiyya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba abokan hamayyan shi abokan adawan shi kuma su ne alƙalan da ke mai hukunci kuma abun mamaki shi sa kai ma Allah zai iya jaraba ka da irin waɗannan abubuwan wanda yake abokin husumanka kuma shi ne zai yi bayani a kanka kuma shi zai yi ƙaranka kuma shi zai yanke maka hukunci shi ne alƙali shi ne prosecutor shi ne kuma lauya nashi da naka sannan kuma shi ne roban da zai kai ka gidan yari gidan yaron kuma nashi ne shi shi ɗaya shi zai ce ga laifinka ya gabatar da laifin a gaban jama'a shi zai yi jawabin hukunta laifin da jawabin kare ka wajen laifin sannan kuma shi zai haifi laifin ya sa ma laifin suna kuma ya faɗi hukuban da za a kan laifin sannan kuma ya ce ga hukuncin da ya kamace ka kun gano wannan da kyau ku in Allah ya saka ka da irin waɗannan mutane sai dai ka hakuri an fahimci wannan da kyau ku domin ga su ibnu taymiya da an masu kuma ya kamata ku san wannan kada fa ai ta gaya maka wannan sanda matsalan ya faru kai kaman baka ji ba ko kai kaman baka sani ba ko ka jahilci faruwan shi Allah zai faru an gane yanzu wasu malamai da yawa waɗanda sun yi gwagwarmaya a wannan fage kuma suna kan gwagwarmaya in sun ji wannan murmushi kawai za su rika yi sai su rika tuna lokaci kaza da kaza da kaza duk an masu wannan ya faru ya wuce an gane wannan da kyau ko sai mu rika yin haƙuri kuma muna kai zuciya nesa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin kun san zamu tashi ne inda malai yake cewa walamma ra'a khasum ibn taymiya anna makanata urtafa'at yayin da abokan husuman ibn taimiya suka riga ganin matsayin ibn taimiya ƙara sama yake ya kamata ku nutsu kun gane a duk lokacin da malami allah maɗaukin sarki ya rika ɗaga matsayin shi yana ƙara samun daraja yana ƙara samun karɓuwa yana ƙara samun yaɗuwa da'awan shi na naso tana kama ko'ina to matsalolin da zai fuskanta ga abokan husuma yana da yawa abokan husuma nan na gida da na waje an fahimci wannan da kyau ko yanzu irin matsalan da annabi ya fuskanta a garin madina ba fa irinta ne ya fuskanta a garin maka ba ba iri ɗaya ba ne kwata-kwata kuma kamar yadda duk in ka karanta mene ya haifar da munafinci a garin madina tun malaman tarihi za su gaya maka matsayin annabi ne da matsayin musulmi mabiya annabi da kuma matsayin da'awar annabi da addinin da ya zo da shi ne aka rika ganin addinin yana ƙara gaba yana ƙara samun tagomashi yana ƙara samun ɗaukaka yana yaɗuwa kowa yana karɓa a wayi gari wanda ake son a ga ya wuce a nuna shi yau shi ke mu'amala da kai shi ke zuwa wajenka shi ke bugo ma waya to wannan abokin husumanka zai ga ƙila ba mamaki a fagen ilimi dai kai kayi gaba da shi an fahimta a wajen karɓuwa wajen ɗaliban ilimi ko kai magana ana gogoriyan jinta to wannan kayi sama da shi to kuma sai ya ga cewa a halin yau da kullun na mu'amala a nan ma kayi gaba da shi to ba kowa ne zai iya daurewa ya shiro ya gintse ba an gano wannan da kyau ku ibnu taymiya kun ga dai matsayi gaba yake ta kare ku madadin a gaye baya to shine sai mala yake gaya mana wannan darajar kuma ta haifan ma ibnu taymiya da sabuwar matsala ita ma shine walamma ra'a khasum ibn taymiyata yayin da abokan gwagwarmayan husuma na ibnu taymiya suka ga anna makanatahu matsayin shi irtafa'at ƙara sama matsayin ke yi wasa fada hayatuhu kuma rayuwar ibn taimiyya tana ƙara haske an gane da ƙila ba mamaki ana ganin ibn taimiyya mai yiwa di ya bushe di ya ƙarmaje to yanzu an ga wuyan ya cika kuma yana kumatu kun gane abubuwa suna ƙara yin kyau zai fito fes ya yi asin da asin abubuwa babu matsala rayuwa tana ƙara ingantuwa to zai fuskanci matsala ta musamman kunga ababe guda biyu ibn taymiya matsayi yana ɗaukakuwa rayuwa tana ƙara ingantuwa kai ma ga shirya a lokacin da abokan husumanka da sun san geminka dumudumu yake yau sai ga kana taje shi kana sa mai mai yana ƙara sheki yana ƙara saiti to wannan kadai ya isa ka haɗu da matsala da su balantana da ana ganin kana tara a caɓa ne ka hau ka je a sauke ka biya amma yau sai aga ka sai roba roba ko aga ka sai mota kana hawa mai yiwa ma wata motan kayi watsi da ta ba ruwanta wata ma kake hawa ko kuma ma ana sa ran akwai wasu suna nan gidajen abokanka ka aje su sai in za a yi tafiya ta musamman ake zuwa ɗauko a tafi da su to wannan ma akwai matsala misali nike kawo muku a ce a ga malami kullum ya sa wannan babban riga ya sa wancan hula ya ajiye wannan takalmi hudda iri-iri waɗannan malamai su zo waɗannan su tafi kullum cikin ganawa yake da manyan mutane kuma ana ganin ba a ganin abin da yake amma kuma cefane na ƙara ingantuwa kun gano wannan da kyau ko yanayi na ƙara tabbatuwa bai da wani damuwa bai da wani matsala a cikin harkan yau da kullum sai haɗu da matsaloli iri-iri kama in ya zama ɗaliban shi ba su fahimci wannan karatun ba ba su da kan gado to su ma sai an kwashe masa kafa su ma sai sun samu kansa cikin mai cikin hali na matsaloli iri-iri kan za su ga to ai ya kamata irin yadda yake walkadami su ma a ce da su ake yi kai sunanka malam ne ko sunanka ɗalibi ne jama'a mun gano wannan da kyau ko dole sai ka fahimci matsayinka fa akwai yanayin da za ga malami ba kuɗi yake da shi ba kwanciyar hankali kawai yake da shi sakamakon aikin da yake ma Allah ne Allah ya kwantar mai da hankali an gano wannan sai ga sa'o'in shi duk sun furfure yadda kasan sun haife shi amma yana nan shi yadda yake to wannan daga Allah ne an gane kada wani ya kalla ya ce to kuma ya haka ya kamata ni da kai da wani mu ma mu zama haka to ko alloli ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace to yayin da abokan hamayya magabta su ga rayuwar ibn taimiyya tana ƙara inganci aksara min zi qablu sama da yanda yake a da an gane sama da yanda yake a baya yanzu rayuwar ƙara nagarta take yi ƙara ɗaukaka take yi tana ƙara samun ci gaba da ƙara samun tagomashi wa ajazu an taharidin nasi alaihi kuma suka kasa tunzura mutane a kan shi fi mas'alatin ilimiyya a fagen karatu wane mutum makiyanka su duba su ga cewa an yi an yi a nuna ma jahilai kai jahili ne sun buga sun buga abin ya gagara to akwai matsala da zai taso an gano wannan da kyau ku a dai ce kai jahili ne mai yiwa ga littattafan da ka rubuta suna yawo a gari ko ga kasusuwanka suna yawo a gari ko za ka iya miƙewa a fagen wa'azi ka faɗa su faɗa an gano wannan da kyau ko ba zai yiwu ba a ce kai jahili ne to za su koma wani mataki na daban ki za ku duba ku ga duk malamin da a yau kuke rayuwa da shi irin waɗannan abubuwa suka kasanti da shi to sai kaga irin waɗannan abubuwan sun taso an fahimci wannan da kyau ko to mala ya ce sanda suka ga sun yi sun yi su ɓata ma ibn taimiyya suna ta hanyar karatu abin ya ƙiyuwa ittajahu ilal amma sai su koma suka taushe jahilan gari yuharridunahum suka rika tunzura su kun gano wannan da kyau ko akan ibn taimiyya dan za a kalli jahilai za su wayi gari suna neman abin da za su ci da kyar mutum zai je ya yi ni da ƙyar zai hada naira dubu biyu a yi ni zai za a ce malam wanda kuke ganin shi a yan kai mai miliyan sittin kuma an ce ya raba muku ne kaga jahilin nan zai cutu shi don allah ko dubu hamsin aka ba shi don allah yaya ne kaga dubu hamsin zai lissafa kwana nawa zai yana kashe ta kaga za a daɗe ko to amma ga wani an ce an kai mai miliyan ba ɗaya ba kuma shi jahilin nan bai taɓa ganin miliyan ɗaya ko da da tuntube a banki ba ana irga za a ba wani bai taɓa ganinta ba yana da jin sunanta miliyan ya ji kai an ce an kawo maka ɗai ɗai ɗai ɗai har sittin ko ɗai ɗai ɗai ɗai har ɗari hudu wani ma ya ce biliyan biyu ne a ce duk an kawo maka kaga jahili nan da na an riga an gama tunzara shi a kanka an gano wannan da kyau ku dole ya kika dole ya gaba da kai dole ya kudurci abubuwa iri-iri ci ai kai baka san wane ba ne ai da su wane suke zuwa wajen nan nashi kakka ɗauka zuwan banza suke yi duk wanda ya zo yana sauke mashi kulli ne kaga ban da mutum shashasha ne wanda ake ba shi ya kamata ya je ko mai bayarwa ne ya kamata ya zo kaga mai hankali ya kamata tun daga nan ya fahimta in dai kai zaka bayar kuma ka bi anya anya jama'a ya gada ce muna da hankali idan kana da wautan magana ya kamata ka zama kana nazarin masu jinka ya kamata zama suna da me sa da hankali za su iya gane wautanka an fahimci wannan da kyau ku ta kamata a fahimci wannan shi ne diyan da za a tunzuro jahilai an sayan da za a yi idan kuma ga 'yan boko ne sun gama makaranta ba aiki sai ce don gani yana da hanyar da zai sa a sawan maku aiki amma ya ƙi za a iya ɗaukar mutum kamar goma ko mutum ishirin sai su ga to ai su dukkan su bakwai ne an ce yana da damar ɗaukar mutum ishirin to kaga sai su koma suna ƙin shi haka siddan ko kuma 'yan makaranta suna neman admission a cewa ne ai da zai kira rakta ko bc ko probos da gudu za su zo kuma kaga kiri-kiri ya ƙi maku hanya ɗauke ku aiki ko ya ƙi ne maku admission ko yana da kuɗin da zai biya maku kuɗin registration ya ƙi yanzu kalli wani da bai da lafiya kun gane wannan duk yadda za a tunzura jahili wanda bai da kyakkyawan nazari da tunani kyakkyawa to zai za a yi haka shi kuma ana gaya mai sai ya tsalla kawai sai ya haini ai an ce ya kamata a taimaka mashi ya kamata a mai kaza ya kamata a mai kaza shi ko mai hankali yana ganin wannan sai ce ikon Allah kaga lokacin muna matasa mu ne muke ɗiban abinci muke ɗiban kayan masurufi da tufafi muke kaiwa gidan malamanmu don neman albarka wannan sunna ne abin da ake kenan har a zamanin annabi ma shi yasa wata rana matan annabi suka ce mashi ya gaya wa musulmi su rika kawo kyautan nan a ranar girkin kowa su daina kirdadan ranar girkin aisha a sha na kai ma annabi albarkan makaranta to madadin a ce ahalus sunna suna kawo malaman su buhunan shinkafa gare wani man girki da sauran abubuwa da kuma abin cefa ne wai sai suka lalace yanzu wai malaman su ne kamata su riga ɗiba suna ba su fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum kawai dan malaman sun ja baki su musu shiru ba su ce musu komi amma yanzu ka je ka samu waɗanda ake ce ma yan bid'a za ka same suna da miliyoyin kudi a aje suna da rayuwa ingantacciya amma mai dubu hamsin kokari yake ya samu dubu biyu ko dubu uku ya kai wa malamin shi ya kara haka ne ko ba haka ba ne amma yanzu malaman ahalu suna duk inda suke a ƙasan nan cikin zargi suke kuma suwa ne ne a ajin farko na zarginsu ɗalibansu suwa ahalin sunna da suke amfana da wa'azozinsu da karantarwansu da kuma fatoyinsu su ne ke fara cin mutuncinsu a karan farko me ya haifar da wannan abin da aka yi malaman farko ne suna su ibini taimiyya gashi za a koma a tunzar jahili shi jahili dama abin da yake so kawai ji an ingiza shi an ce mai kaza an gano wannan da kyau ku har kiristoci a yau suna rayuwa ne a ƙarƙashin tallafin da mabiyansu suke masu haka ne ahlus sunna ne kada suke rayuwa fi sabilillahi wa fillah kada su ne kuma kullun har yau ba su fita cikin me ba cikin zargi aya ko wanda ya taba irin waɗannan maganganu na cewa duk limaman juma'an garin nan su kuma nawa nawa ka kai masu manyan malamai masu wa'azi na ƙasa wanda suke hawa doron na duniya kowa na ganin su su kuma nawa nawa ka kai masu na ce da aka lissafa adadinsu a najeriyance ita najeriya a lissafa abin da take da shi nawa zai sama da saura ba ku da kan gado ba ku da tsari ba ku san ta na aduwul islam yadda suke domin su lalata addini ba yanzu ka ga karara ibn taimiyya an hada shi da gwamnati da su ga haɗi ya ƙara ɗaga ibn taimiyya ne da ɗaga martaban shi aka komo ana ƙoƙarin a ce ai bai iya wa'azi ba ai bai iya karatu ba ai bai da ilimi su ga wannan fage ne wanda ruwan ba tsaye ƙarya suke ba za su iya ba to shi ne sai aka komo kan jahilai shi ko jahili duk abin da aka ya mai sai ya yi shi jahili ko cewa aka yi ta gudu yana jifan annabi sai ya yi imana ga Kur'ani na ba mu labari jahilai ne suke ce ma annabi ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun haka zai gaya ma annabi kai mahaukaci ne annabi fa jahilan mutanen gari ƙur'ani ya ba mu labari suke ce mashi sha'irun majnun mahaukaci mawaki waɗannan jahilan ne aka ware sun annabi ya zauna yana wa'azi su koma gefe su ta hayaniya wai mai yiwa sautinsu ya fi sautin shi kai ya zama an saurare shi suna ‘yan la ta sami uli hadal ƙur'ani wal gaufihi la'allakum taglibuna waɗannan jahilan su aka sama a baki suka rika yawo gida-gida matansu suna ƙoƙarin sa shubuha dangane da da'awan annabi wa mar'atuhu hammalatul hatabi in aka ce za a kawo maka wannan ba iyaka don a ɓata annabawan Allah a nuna cewa ba su iya ba haka haka sakuwa ka rika ba sahabbai karanta tarihin sayyidina Usman cewa haka ya ɗibo ƴan uwan shi ya zuba a cikin gwamnati ya ɗibo kuɗin gwamnati yana ma ƴan uwan shi hidima yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza zargi iri iri ba wanda ba yi ba jama'a kuna gane wannan da kyau ku shi sa idan aka ga an buga nan an buga can abin ya ci to shine sai a koma kan masu bakin kai ka san masu cin dukiyar marayu haka suke idan aka tasa dukiyar marayu aka rarraba a zaure malam wane ya ja malam wane ya ja nashi sai a ware wasu 'yan kwabbai sai a ce ga na masu duhun kai suwa kenan amatin ammawa sai a ɗiba su ma sai a zo mai kwabo ya samu mai sile ya samu mai taro da nai ya samu kowa da ya ɗan lullika mai yadda idan aka je lahira aka ce kuɗin adadinsa kaza ne kaga idan shehi ya tafi da dubu goma to kai jahili ka tafi da kwabo biyu kai ma tare za ku wuce wuta kenan shi ne ma'ana yi ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa in ba ka da ilimi ya zama kana da hankali shi yasa masu iya magana suka ce kakka bari wayanka ya fi hankalinka yawa kakka saki daga ran da wayo ya fi hankali yawa to ka zubo kar to ku zo dai mu je mu ji me suke mai ibnu taymiya dan mu rika tafiya muna hada da zamanin mu ko ko ana a'aunawa ana gani yayi Allah shi taimake mu shine sai mala yake cewa yuharridunahum suna ingiza mutanen gari wala kad kana tahriduhum alayhi fi misr hais lam yakun an-nas arifina bi makanatihi ashal shay'in lokacin da mutanen malaman nan suka riga ingiza mutanen misra sun samu nasara a karan farko a san da ba su san wane ne ibn taimiyya ba ba san matsayin shi a ilimi ba sai mutanen garin sai suka ɗauka an gano wannan da kyau ku sai suka ɗauki matsayin da aka ɗora sa kai na ba mutumin kirki ba ne bai da tausayi macuci ne azzalimi ne ɗanci da addini ne ɗancin rashawa ne ɗan wane ne ɗan wane ne ba abin da ba faɗi ba mahala ya ce fahada safiyar rabe min rajab wannan ya faru wata mishila ce mai zaman kanta a hudu ga watan rajab ta shekara ta ɗari bakwai da sha ɗaya annahu in farada bihi jama'atun bi da khasumihi wasu jama'a suka je suka ingizo waɗanda ke husuma da ibn taimiyya aka dinga gaya masu maganganu iri iri iri iri iri su kuma yadda ka san ana magwaiwa famfo sai ƙara hawa take yi famtaddat aiko famtaddat aidihim al'asima ilaihi nan da nan suka ɗauki makami sanduna gorori bulalai suka diramma ibn taimiyya bidarbi da duka kun ji magana da nake gaya muku duk yanda za a ɓata ka aka yi aka yi aka yi ka ki ɓaci aka yi sharrin aka yi ƙazafin aka yi ƙagen ina abin da ya likafa gaba-gaba dai to wallahi next duka ko kisa ka tabbatar da wannan kawai an gano wannan da kyau ku na sha gaya muku duk yadda za a bata ma a garin nan ba wanda ba a yi ba duk wata kalman da za a faɗa na ɓatanci a kan mu an faɗe ta ba wacce ta saura to wanda ya rage kenan kuma an san da an san aka da ke mun da gugu da za a yi na gaya ma gaskiya don an san ma halin kurayen ne na gaya ma gaskiya lada sun yi to amma za fa a yin don ina gaya muku za a yi amma ina gaya muku abin da suke shiri shine kisa ne don sun shirya yin haka kun gano sabal da baka suka faɗa na ji an gano wani da kyau ku amma ba za su yi nasara ba domin al'amarin a hannun allah yake yi kuna fahimtar wannan da kyau ku ba wani dalili ne irin wannan batancin ba wani dalilin yin shi baiwa Allah ne ke ma wanda yake so zai mafa in Allah bai maka ba ka jira ila akwai lokacin da zai maka an fahimci wannan da kyau ku misali in Allah bai maka baiwa na karbuwa wajen karatu ba ba sai ka kama sana'a ba ba mawaƙi haka ya faɗi ba ya ce in waƙa ta samu a yi ta in ko ba ta samu ba ai ta sana'a ina fatan mun gano wannan da kyau mai yiwa Allah madaukin sarki ya tashi naɗa ka sai naɗa ka sarkin noma amma kai kai ka zama sarkin karatu ba za ka zama ba yanzu har Najeriya ta kare ba za a ƙara malami irin Abubakar Gumu ba in kuma akwai ka gaya min waye ya zama gumi ya zama girin tigadi na jihohin arewa duka ya zama kaza za a ƙara yi ne to shi za a haɗa jihohin arewan duka a ce shine shugaban alƙalan duka yanzu jihar kaduna na da nata kano da nata kaza abubakar gumi da duka ƙarƙashin shi suke to wani malami za a samu haka kuma ya je rabit al'alamin islami har ya samu king faisal award har ya samu akwai wanda in ya faɗa masu mulki da masu kuɗi jahilai musulmi arna kowa zai bi an fahimci wannan da kyau ku abubakar gumin ya ɗaura ma yakka aure a matsayinka na kafiri auren ya ɗauru shugaban kan na wancan lokaci eshi ta musulunta abubakar gumin ya ɗaura mata aure ko ba abin da ba abin da kuma aka yi ƴaƴan sojoji nawa suke fitowa daga jaji daga nan zaria su je su musulunta a bakar gome masu aure kuma ba abin da aka yi kuma sa'anin da ƴaƴayensu barkatai ta yi duk sun musulunta sun zama malamai suna sa abubuwa iri-iri amma kai yanzu in ka saki ƴar kirista mai dako ka ɗaura mata aure haba in ya zo dinga marinka ba abin da zai faru yanzu ga tsamanin wannan rikicin da ake yi na wancan matashin a kano da zamanin abubakar gumi ne akwai wani mara kunyan arnan da ya isa yi ana ɗaukan ta kai ta gidan abubakar gumi case chapter close amma kai ganin sarki ne fa guda ƙoƙari yake kwaci sunan shi yana sha shi ba ruwan shi amma abubakar gumi zai yi yarinya ne ta musulunta babanta babban soja ne a nan bariki a lokacin abubakar gumi ya aiko mai da takarda cewa Allah ya azarta shi da shiga addinin Allah saboda haka ya zo ya musulunta ya zama waliyin shi ya ɗora mata aure sai allura ta motsa sai ya aika ma gumi da bakaƙen maganganu sai abubakar gumi ya ƙara rubuta wata sabuwar takarda sai ba ɗan sandan da ke gidan shi kun gane ya ce kai mashi ya gaya mai ya ce ya fa sani ba yana magana da talaka ba ne yana magana da shugaban alƙalan jihohin arewa ne in ya ƙara maganan banza zai ɗaure mai hukuncin ɗaure a gidan yari sai dai ƙunƙuni yana wajen nan kawai ya zauna ya ce ai abubakar mahamudu gumi waye wa shi kenan an gama fa ya riga suka cikin matsala ana zuwa aka kai bariki sai dai kawai sifare da su cire mai aninai wallahi a tuɓe mai riga a cire mai bel a cire mai hula a ce a tabi da shi shugaba alƙali ya ɗaure shi a wakar gumi? ha wala a wakar gumi wasa ne tsofaffi na da da suka san waye gumi idan aka faɗi gumi wallahi in ɗan bida ne sai ya ji gaban shi ya faɗi domin duk wata bida da ake a afirka sheja na izanta mun gano wannan da kyau ku nan duk wanda ka ganshi ahlus sunna izala yake salafiya yake kowa yake yi to wallahi kankasan Abubakar gumi ne shine to ba abin da ba fadi akan shi ba in kuma akwai abin da ba fadi akan Abubakar gumi baka gaya man har cewa kai gunguman wuta waye waye waye da an fada ba wanda zai cin mashi sai dai kawai ta kokari ya ta hakuri Allah ya sa mu dace ko lokacin da fa aka wani rikici a Kaduna aka kwashi musulmi a kai su nda duk aka ji aka zuba su aka ji aka yawon abokar gumi ga abin da yake faruwa lokacin it's seven crisis na kafancan din nan ya hau motar shi lokacin yana wata station wago ya tafi yana zuwa yi birki ya gan duk kwakwance ana masu gwalgwal duk kuta shi wani soja ya daga bindiga babban ya bige ya ce gumi ne ya tara kasan ta juye kasa ya koma sama wallahi malai ce duk ku tafi gidanku an sake ku fa an antumul tulaqa akwai malamin da ya sa sa sa shi tsallan kwado na rantse da Allah ba sheik ba kowa kai ko gurasa ne wallahi sai sun sa shi tsallan kwado kai ka sa abubakar gumu kuwa jira mun fahimci wannan sanda yake rabidatul alamil islami suna tare da su su bin baz ne fa su muhammad nasir din albani fa me kake dauka su usaimin me kake tsammani kai ka dauka wai wai wai wai ni kuna ma bani mamaki kun dauka yana tare da waɗannan cikarin ne lokacin abubakar gumu fa yayi ma malaman afirka zarra ba ma na najeriya ba ba wani malamin da ke motsi sanda abubakar gume yake motsi babu shi sai dan ya dawo ne kawai yan tsakin Najeriya su ta hayaniya shigo bai kula kowa sai dan yace haddasana gundar ya ce kun gane su to mu ci gaba to shine sai mala yace walakin sukanul husainiyya bari ku ji ibn taimiyya sanda ya fada matsala sufaye ne wanda suke da zawiya mai suna husainiya ta wancan lokacin kun gano nan da gyago ba ta lotanar janar to to shi ne sai yake cewa walakin sukanul husainiya haisu ra'asuhu sayyidina husaini inda yake cewa nan ne aka binne kan sayyidina Hussein madfunun yana binne kama huwal mashhur ladal amma kama yadda maganar ya shahara a wajen jahilai ba komi a wajen fa ba komi a wajen iskanci ne amma yanzu kana zuwa misar wajen na nan za ce nan shine husainiya a nan ne aka binne kan sayyidina Hussein to waɗanda suke zaune a wajen ne da suka ga an daren ma ibini taimiyya da duka a masar ta jamma'u sai suka taro ko menene liyaf aro lishehi domin su banga-bangan banki wannan shigantaka ga ibini taimiyya faraddahum suka koru waɗannan jahilan da ke dukan ibini taimiyya walam ya azillahum bizalik kuma ba ibini taimiyya ya sa su ba 'yan shi'a ne da sufaye kun gano ɗan shi'a ne da sufaye a wajen suka haɗu suka kare ibn taimiyya daga hannun jahilai su jahilan gari fa ba su da addini su su kawai su musulmi ne suna sallah su ba ruwansu in sufanci ta samu su yi in shi'anci ta samu su yi duk abin da ya samu su ba su da saiti ba sa tacewa da tantance addinin da ya kamata su su yi ba abin da ya dame su ba dai muna sallah ba kana yi amma dai jiki magayi mun gano wannan da kyau ku dan ga wani gaban annabi yazo ya salla a masallacin annabi kuma sahabi ne yayi sallan kuma annabi ya ce bata yi ba sai mu gana haka waye ce ta yi Allah kiyaye wa qala lahum duk da wannan abin arziki da suka yi ibnu taymiya ya ce masu imma an takuna al-haqqali ku sani mai yiwa gaskiya na tare da ni ne aulakum ko gaskiya tana tare da ku aulillahi ko gaskiya tana tare da tana tare da Allah shi jahili bai fasan wannan ba duk bayanin da kake da karatun da kake yi jahili bai san me kake faɗi ba wanda ya sa abin da kake faɗi shine malami da ɗalibin ilimi shi jahili bai san martaban malami ba bai san martaban ilimi ba an gane wannan da kyau ku to shi sa ibnu taymiya ya gaya ma waɗanda suka sa a dake shi duk wannan abin da kuke yi oho ko dai gaskiya ta zama tana tare da ni ko kuma gaskiyan nan ya zama tana tare da ku ko kuma gaskiyan nan tana wajen Allah kenan da ni da ku ba mai gaskiya fa in kana al li idan gaskiya ya zama tawo ce ni ke tare da ita kun gane fahum fi hillin minhu to na yafe masa abin da suka sa aka yi min an gano wannan na yafe masa abin da aka yi wannan shine abin da Abubakar Gumi yayi yace duk wanda ya zage shi kuje na yafe mai dan fa Abubakar Gumi yayi ya fama wutan fitina ruwa katta tashi domin yanda lokacin da izala ta yi karfi a wayi gari a ce wai kai yau kana zagin shi kana tsammanin za ka yi labari ne ba ka yi ba an fahimci wannan da kyau ku misali kamar yadda suka yi taron ahalus suna na duniya ne yanzu yan bidan za su yi taron ya za su kira sunan taron taron yan bida na duniya ko taron yan san zuciya na duniya ko ko taron yan al'ada na duniya ya sunan taron kuma za su gayyato shugaban rabi ya zo wallahi wannan alherin da kake ganin ahalus sunna suna samu a ƙasan nan da sauran ƙasashen afirka ko wallahi ba wai darajansu ba ne suna samu ne sakamakon kana abuhum saliha wallahi abin arzikin da baba gumi ne ya yi wallahi shi ne kawai ake cin moriyan shi wallahi homework ɗin shi ne aikin shi ne duk wannan abin da kake ji su malam albani su malam jafar su malam muhammadu bin usman su malam sa'idu mai kwano su malam bello yabo su malam isa alfantami su garkawe su dakta sani umar rijiyar lemo su dakta abdallah da sauransu ga su nan barkatai wallahi alherin abubakar gumi ne duk shi ne ce masu karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi shine wanda ya ce raddul azhani ila ma'anil qur'an shine yasa sayyidul bukhari yake karantarwa da muslim ya karantar da abubuwa duka duk in kaga ana karatu a masallaci ko ina ne an tara mutane ana karantar da su gumini in gaga ana karantar da mata islamiyya gumi ne in gaga yaran islamiyya samari da 'yan mata gumi ne duk abin da ka gani waye yi shi ne mun gano wannan da kyau ku wallahi shi ka wannan in gaga hijabi wane ne in gaga ɗagaggen wando kana jin ƙira'a ta yi daɗi wallahi malar revolution ɗin shi ne ko ka'i ko kaso kana ganin matashi da gemu waye wallahi al'adim in gaga mutum fes fes yana tafiya hankalin shi kwance yayi guga wane ne karantar da wannan karatun wallahi shine amma da ba annaki matasa ba na sallah ne ko ya auren zai yi ne Allah madauke sarki ya sa mu dace to kaji a irin waɗannan aikin ne gumi ya koya ya ce duk wanda ya zage shi ya yi mai kaga ibn taimiyya ya ce idan ni ke da gaskiya to ku mutanen husainiya ku yi haƙuri kan ku bige su na yafe musu kai yanzu zai yi wuni a bugi malaminka kana kallo ka bari yana ma ce ya yafe sai ka ji wani ya ce ni ban yafa bangaren nawa ba an fahimci wannan da kyau ku wa iza kana lakum in kuma gaskiyan tana tare da ku ne fa illam tasma'u minni in ba za ku saurare ni ba walan tastaftuni kuma ba za ku nemi jin bayani daga wajena ba faf'alu ma shi'itum abinda duk ko ga dama ku yi ku yi kun gano wannan shi da abinda muke gaya masu husuma da mu ko abinda kuke ta faɗa har yau ku ke faɗin maganan ku ku kaɗai an fahimci wannan da kyau ko ku za ku faɗa ku za ku ji abunku in na burgewa ne ku ke burge kanku in na ban haushi ne ku ke ba kanku haushi in sharrin ne kuke kagen ku kaga ku faɗa kuma ku ne alƙalan kuma ku ne masu kai ƙara kuma ku ne lauyoyin sannan ku ne masu gan direbobi da ke kai mutum gidan yari kuma gidan yarin naku ne a gaji kenan tuwonsu mansu su ne suka yi ƙwansu su ne suka ƙinƙashi ina fatan mun gano wannan da kyau abu ne kuke cewa wane ya yi ko ya ce na farko dai ba ku ji shi ba kuma ba ku ba shi dama ya magana ku saurare shi ba to cin da kuka gamsu ku yi to faf'alu ma shi itum duk abin da kuka dama ku yi an taɓa ma ibn taimiyya haka kuna gano wannan da kyau ku kuma wannan shine exactly abin da aka yi ma albani a zaman fada ai ko ba shi bane an gaice shi kaman zaya magana arziki ashe sun shirya drama yana zuwa kawai suka fara mai wasan kwaikwayo kuma yi magana a ce mai a ce yare na manya an fahimci wannan da kyau ku duk abin da ke damunsu ba maganin sallan juma'a ba ne mai ke damunsu polio ce kuma shi talaka ya ce bai zai yi ba to ba ta wuki shi ba na fatan mun gano wannan da kyau shi abin da ya damu polio mene masara a talaka mai dame shi masara Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa ibn taymiya yace wa in kana al lillah in ko gaskiya na Allah ne fallahu ya akhudhu haqqahu in sha Allah in dai an taba addinin Allah ku ku rabu da shi shi zai dauki fansa idan nake ga muku duk wanda zai shegantaka in dai da sunan addini ne ku malam ku rabu da shi a ku rabu da shi ai duk wanda ya tsokana Allah Allah yana kallon abin da yafi so ne sai Allah ya murkushe wannan abu fir'auna da ya tsokana Allah mulki fir'auna yafi so Allah bai murkushe mulkin ba idan kai ɗan kasuwa ne ka tsokana Allah ko ka jira duk abin da ka mallaka na rantse da Allah sai ka rasa shi an fahimci wannan idan kai mai mulki ne suka zira ka kai fada da malami mai da'awon sunna kwaya ɗaya wallahi in sarautan gargajiya ne an ba ƙara mulki a gidanka shine ka'idan ba za a ƙara mulki a famulinku ba duk abin da ka tara ma 'ya'yanka kana kallo wasu za su yi shi ne ka'idar an gano wannan da kyau kuma ku yi lissafi in ko ɗan siyasa ne idan ta ɓare mai ko to sai an haɗa an gina gida da shi ya fitan ƙafa e mana ya fitan ƙafa da shi za a haɗa abin kamar za a raba ganima da shi kawai sai ya dan fita yana ganin kaman nan za ta fishe shi yana fadawa rami su kuma waɗannan su nasara shikenan haka zai ta jira sai shekara takwas kuma lokacin an riga shekaru sun tafi an riga an girme shi a harkan ba abin da zai iya tsinanawa ka je ka binciki duk wanda Allah ya masu wannan akwai malamin da suka taba tabawa wanda yake aikin Allah shi kuma Allah bai barin irin wannan taba taban an fahimci wannan da kyau ko wannan misali ne in ko talakawa ne aka zira su suka irin waɗannan abubuwan ko shikenan sun shiga uku haka za su ta ƙozan talaucinsu su ta wahala suna ninkobarci kuma ba abin da za su iya shi sa duk wanda ya saka a cikin matsala ka ci a wannan harkan ku ne na malamai wannan ka dai bar mu munan muna addini mu kowa namu ne to shi talaka ɗan najeriya wanda yake zaune ba malami ba shi ya kamata ya zama neutral ba ruwan shi da kowa amma wallahi in ka shiga cikin wannan harkan ku sai ka sha mamaki shi yasa ibnu taymiya ka ji abin da ya gaya musu in gaskiya na tare da ni to ni ga matsayina in tana tare da ku ku rike wancan matsayin in ko na Allah ne shi Allah madaukin sarki duk wanda ya ma addinin shi cakulkuli wallahi sai ya maganin shi ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi sai ya taba kasa kowaye mahala ya ce wa fi asna'i hadhil munaqasha a tsakankanin wannan tattaunawa ne hadara waƙatul asiri sai lokacin sallar la'asar ta halattu faza habal yusalli fil jami ana fa dukan shi anan ne fa kuma masallacin da zai je sallah hanyarsu ne kuma masallacin gidan sarki ne su ma anan suke sallah kuma ibn taymiya ya kama hanya zai je masallacin ya sallah in kai ne zai ce suka wulakanta ni suka bige ni wallahi tallahi ba zan yi sallah a masallacinsu ba mun gano nan ba haka zaka ce ba ibn taymiya ya kama hanya zai tafi fana hauhu an zalika aka ce mai a'a karkaje hatta la yu'za thaniya domin an an yi haka ne dan kar a cutar da shi a karo na biyu falam yaltafid ila qaulihim masu hana ibn taimiyya ya je wannan sallah tare da musulmi ko waiwayensu bai yi ba wa madha ila almasjid haka ya kama hanya ya tafi masallaci wa tabi'ahu jama'atun kabira jama'a masu yawa suka bi bayan shi min alghadibin lahu makiyin shi masu fushi da fushin wasu masan su ci mutuncin shi masan su zarafin shi masan su wulakanta shi haka suka biyo ɗu suka tafi wahadasa lahu ba'da zalika an asa ilaihi ba'dul fuqaha bil qawli sanda ibnu taymiya ya je masallacin sai aka samu wasu daga cikin malamai sai suka samu dama cin daga talakawan sun taru suka zauna suka dinga cin mutuncin shi suna faɗin maganganu iri-iri sai kwanta da hankalinka don misali a ce wani malami ya miƙe ya faɗi maganganun ɓatanci don ya more ƙyale shi an gano wannan da kyau ku abin da ke damun shi zai ta damun shi ila ayyar sallahu al'arda wa man alaiha malai ce sun ma'tazara ilaihi wala Allah tazara khawfan min batlish min batashit sultani aw nas bayan da suka yi mai cin mutunci sai kuma suka ce dan Allah ya haƙuri mala ya ce mai yiwa sun ba shi haƙuri ne tsoron kada sarki ya sa a kamo su ko kuma kada waɗancan mutane da ke goyon bayan shi su tare sa hanya su ba su kashi saboda ai idan jahilan gari sun yi sun watse za ka iya ƙididdige yawan jahilan gari ne kasansu ne amma su malaman da suka yayan sansu sun yi sai kuma su koma suka shiga na dama walakin na sheikh ala ayi halin sai da ibn taimiyya kasan halin 'yan mazan afa sai ya yafe waƙala ya ce la'anta siruli nafsi ni duk wanda ya man ban kara kaina amma dai kana son ka ji bakinmu ku ka taɓa addini ka gani mun gane wannan da kyau nan ne za mu haska gaban mutum mu haska bayan shi komi mu nuna mutane gaskiya ga yadda yake amma mu an mana to wannan za mu bari ne Allah ya ɗaukan mana fansa an fahimci wannan da kyau ku Allah ya taimake mu wannan bayani karanta littafin ibn taymiya sunan littafin kenan na muhammad abu zahra shafi na saba'in da hudu mahala ya ce walam yaktafi sheikh ibn taymiya khilala iqamatihi fi misra bil bahasi wata daresi duk da wannan abin da suke mai ibn taimiya bai gushe ba lokacin da yake zaune a misra ba abin da yake sai binciken ilimi da kuma karantar da ilimi wa nashril kitabi wa sunna da ya haɗa alkur'ani da sunna ga yake yi daga lokacin da abokan husumanka suka nemi su shagaltar da kai kan hayaniya ko ka biye musu to dama kai ma ɗan hayaniya ne sai ka rabu da su si ta hayaniya kai kuma ka zo kai ta karantar da mutane kawai kyale su za ka mai da su cikin kundin tarihi kenan ana hayaniya kan menene eh ba kan kudi ba ne ko kan mukami ko kan suna ko kan matsayi in dama kai ma suke gabanka waɗannan ku sai allah ya karya ka amma inda gaske dama so kake ka karantar da addini sai ka watsar da duk wannan hayaniyan kawai ka ci gaba da karantar da addinin kawai amma in ka tsaya cikin wancan hayaniyan dama kai ma abin da ke gabanka kenan kun gano wannan da kyau ko kana zargin banza ne kai ma kana cikin zargin ai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace balinta haza fursatu tisalihi bis sultan mala yace sai dai ibnu taymiya ya samu dama na haɗuwa da yi da sarki fa shara alaifi ba'dil umuri ya ba sarki shawara kan wasu al'amara wa asdara minhu ba'dal awamir bima kana lahu ta'sirun hasan ya bashi wasu shawarwari kyawawa ya umarce shi da wasu ayyuka nagartattu wanda waɗannan shawarwari da waɗannan umarnin da ibn timiya ya ba sarki ya sa sarki ya tasiranti da shi ina fatan mun gano wannan da kyau kajibin manyan mutane sau da dama mutane ba sa fahimta su abin da suka ɗauka wayan kana tare da manyan mutane wai kana kai ƙoƙon bara ne su baka wasu irin tattauna kuke yi wasu irin shawarwari kuke yi wani irin alheri ne da alfanu suke samu wajen zama da kai na ci gaban gudanarwansu wannan ke sa suke tare da kai an gano wannan da kyau ko amma wani in ya zo shi Allah Allah yake je kai suna da bukatan kaza suna ba su da kaza ya kamata a masu kaza suna ganin wannan sai su auna ka da su sai su ga akwai mai bambanci sai su zubar da kai kawai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa fa'idatin kabera kuma sarki ya samu fa'ida babba ya ƙolo buna kasirin ibn kasirin yana cewa وفيها أي سنة إثنى عشر بعد السبعمائة هجرية قدم كتاب من السلطان إلى دمشق ألا يولى أحد بمال barku ji abin da ibn timiya ya ba sarki shawara wasiƙa ne aka kai daga sarki zuwa ƙasan dimashq cewa daga yau kara ƙara naɗa wani mukami don yana da kuɗi wala bi rashwa ko wanda zai zo ya ba da cin hanci fa inna zalika yafdi ila wilayati man la yastahiqul wilaya saboda wannan yana kaiwa ana nada waɗanda ba su cancanci jagoranci sai jagoranci ba wa ila wilayati ghairil ahal ko kuma a ɗaura wanda bai cancanta ba kun gano wannan ya zama shine shugaba yan siyasan najeriya wannan ne ko ba wannan ba ne yan duk wanda yake da kudi ya cancanta ya zama mai kansala ko ya cancanta ya zama shugaban karamar hukuma ko da bai da daraja ko da bai da mutunci ko da bai cancanta ba ko da zai je sace kudin daula ne za a mara mai baya a ce ya je shi zai zama shugaba ba ka ba ne ga mutanen kirki nagartattu ana jinsu ana ganinsu ba za a goyi bayan su zama ba ibn timiya ya bada shawara ya ce abin da za a yi kenan kuna tsammani yanzu 'yan najeriya da suke murna ana bincike ana kwato kudade yau da za a tsaye da talaka fuduk wanda bai da komai takarar shugaban karaman hukuma za su zaɓe shi su ma yancin hanci da rashawa ne duka wallahi ba za zaɓe shi ba kuma ku gwada an gane a gwada koko a gwada a gani in buga misali eh yanzu da imam a tukuri zai tsaya takarar shugaban karamar hukumar zare za su zaɓe shi me yasa ba za su zaɓe shi ba bai da kudi don ana da yaƙinin ba zai saci kudin mutane ba ana da yaƙinin abin da aka zaɓe shi zai yi shi zai yi kan wannan shi za ba za a zaɓi malu aliyu tukur ba ta hake ne su ma talakawan 'yancin hanci da rashawa ne ƙarya suke yi ƙarya suke yi amma in ba haka ba da sai gaba ɗin sai a mara baya na barko gashi limamin juma'a gashi malami gashi ɗan boko gashi na tsatsi gashi mai taka tsantsan duk wani abin da zaka siffanta mutumin kirki da shi ya siffanta da wannan tsaf me ya kamata kawai a rika mamalan shine a daddon gwala mai ƙura'a ko ina ya ci ba hamayya amma na rantse da Allah tun daga primaries in aka yi ƙololuwa da shi rawanin shi zai fara sakowa ƙasa kafin ya biyo baya za su kada shi kuma duk ustazan garin nan ba wanda zai fito fili ya ci aimamalan kamfen ya ci zaɓe haka ne ko ba gaba ne ashe da talakawan da mu ustazan gaba ɗaya ajin mu ɗaya haka ne ko ba haka ba ne wannan kuma ba daidai ba ne in gyara ake so kaga kenan idan ake wannan gyaran kaga mu 'yan najeriya ko ko in ce mu 'yan zaria mun fi kowa samun riban canji kenan an gano wannan da kyau ko can sama keke ƙasa da keke ƙasa kuma kekerau kenan amma da mun gane inda keke da keke ake nema kawai a haɗa wannan a garin nan murhu kenan tab ai malam murhu kenan a ce buhari a sama nan kuma tsakiya kun san waye ba sai ne magana ba a duro ƙasa a ce a tukur wai babban magana kenan Allah ya sa mu dace bari yin shiru kara ce har na tsaye da dan takara ka zama mutane masharanta ne amma gaskiya ga ce a faɗa yi ibnu taymiya ne kawai ke cewa bai kamata a rika zaben mutane don me don kuɗi ba yau da zan tsaya takarar gwamna 2019 za a zaɓe ni ba wanda zai zaɓe cin daban da kuɗi an gano wannan da kyau ku sosai wada Allah da kun yi nagartaccen gwamna ko da kun zaben Allah ya sa mu dace a wannan karatun zan rika zuwa ina yi wallahi malam ba abin da zai baza ba dai kawai dai a kasa ne za a rubuta his excellency ba bayan da ka iya kuma dole ka kalla excellency ne ku Allah ku ne duk za kore ku ne wasu za su zo kakun suka da ta wajen laikiyayi a togaren zamana ba na so a ba wani mahala ya ce wa kana sababu zalika a shek ta ƙayyadin ibn taimiyya rahimahullah haka ne wa kaza sababin wanda ya wannan ibn taimiyya ne ba sarki shawara mahala ya ce wa kazalika ja a kitabu sultan kunga yanzu da ibn taimiyya bai matsi masu mulki ba wannan shawarar zai yi ya bada amma yanzu ya ce wane na tare da 'yan siyasa to ibini taimiyya ma na tare da su sai mu ji me za ka faɗi sai mu ji me za ka faɗi jahilin banza jahilin wofi abubakar goma na tare da 'yan siyasa su saddauna sai mu ji abin da za ka faɗi kan abubakar gumi jahilin banza jahilin wofi Allah ya kiyaye waka zalika ja a kitabu sultan annan man kutila la yajni ahadun alaihi bal yuttaba'ul qatila hatta yuktada minhu bi hukumi shar'i sharif sarki ya saki doka dan a lokaci a kasan misra a kasan sham kawai duk wanda ya baka haushi kawai zai je kashe shi sai sarki ya ce to yanzu duk wanda ya kashe mai dan uwa ya san wanda ya kashe mai dan uwa an saki doka ba sai ya kai ƙara kotu ba ya je kashe wanda ya kashe mai dan uwa kawai akwai akwai dokan da dole sai an yi ta haka yi sannan za a zauna lafiya idan aka je kotu in ka san wani za a hukunci ka ji ba mutanen da ake zaben su da cin hanci da rashawa ka tsammanin za su bari a hukunta nasu ne to sai ya'yan manya suka rika bi suna kashe talakawa haka kawai to sai sarki ya ce to ya ɗage hukuncin kisa a kotu duk wanda ya kashe ma ɗan uwa ya bu wanda ya kashe ma ɗan uwa ya danne shi ya kashe shi nan da nan sai ka ji sham ta yi shiru sai kowa ya daina kashe kowa dan ana tsammanin an je kotu za a yi mana-mana to ba zuwa kotu ka kashe masu ɗan uwa haka za su bi ka da gudun tsiya sai sun kama ka sun yanka ka kaga kenan mai amfani ka je kai kisan ba wani amfani ma'ali cewa kana sababin taimiyya ta aidan wannan ma sababin ibn taimiyya ne shi ba sarki don an rasa yadda za a hana wancan kisan abu yaƙi ci yaƙi cinyewa suna ta kashe 'ya'yan mutane haka siddin mutsalakan an rasa yadda za a yi da su ibn taimiyya ya gaya masarki ya ce rabu da su duk wanda aka yi mai ɗan uwa kawai ya rama mun gano wannan da kyau ku duk wanda ya ma ka rama kawai to tun da aka yi wannan fatawan sai garin sai ya shuru to su sarakunan garin sun san alherin ibn taymiya irin wannan akwai ta kadarin da zai zo ga musu ibn taymiya ba mutumin kirki bane saware shi babu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum